أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاشدة قوت رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقمك زوى مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta 54 zuwa aya ta 55 a cikin suratul tauba a farkon shafi na 196 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون na'am bayani ya gabata mun fassara ɗaiɗaikun wannan kalima a jiya game da abin da ya shafi tafsiri na jalalaini kiran da haka ba sai mun koma cikin fassara ɗaiɗaikun kalimomin ba fala tu'jibka amwaluhum Allah ya ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ya kawatar da kai ko ya burge ka ko ya dauki hankalinka an gane ko amwaluhum dukiyar da suke da ita wala auladuhum ko ko ƴaƴansu domin ita duniya ba da ita ake kiyasin lahira ba so da yawa kafirai suna kiyasta duniya da lahira sun duka ɗaya ne an gane ko wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ko minhuma aw taqra'a ko ba haka ba wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awladan wama nahnu bimu'adhabin afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada su dai sun dauki su adda duniya su adda lahira to sai Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyarsu da ƴaƴansu su tada maka da hankali kaga suna saba ma Allah ba sa sallah ko kuma in munafikai ne suna yi amma addinin ba na gaskiya bane kuma sai kaga suna da jin dadin rayuwar duniya an gane ko amma kuma ga mu'min ne ba su samu duniyar ba a'a ita duniya Allah yana ba mu'mini yana ba kafiri kowa ana iya bashi mulkin ne kudin ne fir'auna ya mulki annabi sulaiman ya mulki karuna na da kuɗi ko ba ka da bane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Uthman radiyallahu anhu suna da dukiya ba abin mamaki bane amma inda take ita lahira ita ce ake bantatta ga masu imani shi yasa da cikin hadisi sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai darajar fifikin sabro a wajen Allah da kafiri bai samu ruwan da zai sha a cikin ta ba dan ba ta da kima a wajen Allah kuma duniyar musulmi na iya samu kafiri na iya samu to amma sai ana nuna mana cewa ai musulmi bai iya samu duniya to ya an kai kuma waɗansu musulmi suka samu kuɗi a duniya suka samu mulki a duniya a in kan nemi hanyoyin da Allah ce ana samun duniya na halat Allah ya gada ma zai baka duniya turawa yanzu abin suke ce mu da in kace zaka bi addini ai ba zaka samu ilimin kere-kere ba to turkiya kasan musulmi ce kuma sun ci gaba a kere-kere ko ba haka nan bane to su ko miye ilimi na duniya shi bai da alaka da jinsi ko kabila ko yare ko yanki ka koya ka nema ka iya zaka iya ƙa'idodin Allah sa ka gane su zaka iya kere-kere ba sani ko mun fahimta ba ha yadda kafiri yake iya karatun mathematics haka ne musulmi ke iya karatun mathematics sai ma musulmi ya cire ma kafiri haka Allah ya ga dama duniya kafiri na samu mumini na samu an gane ko amma qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إذا لاهرة إذا أنك كيبنش أما دنيا كونا إلى سام ناشرة tunan sai Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mamaki nan malaman da ke kawo munasaba tsakanin aya da aya ibnu ashur yace tafri'un in an ce tafri'a an gane ko daga alfar'u ne shine rehe ko reshi to an ce tafri'a ma'ana kama an yi reshi ga magana wata magana ce a akwai can sai aka yi mata rassa to nan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace tafri'un ala madammati halihim fi amwalihim an yi tafri'i ne don a ƙara zarginsu kina akan zargin da an kai musu akan dukiyoyinsu an gane ko wa anna wafrata amwalihim la tujibu lahum tumanina yawan dukiyarsu ba ta wajabta musu samun natsuwa an gane ko an gane ko shi da Allah subhanahu wata'ala yabba mu min nabi ila bil muslimin sai Allah sanar da musulmai bi anna anna ma yarawna ba'd ha'ula'i munafiqina fihi min mata'il hayatid dunya abinda suke ganin munafikai da shi na jin dadin rayuwar duniya la yakuna an yakuna la yanbaghi an yakuna mahalla ijabil mu'minin bai dace bai zaman to shine abinda musulmi za su tsaida tunanin su ko ganin mamakin su a wannan gurin ba ne ya kamata su aza shi ba وأن يحسب المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاجل سوسا tsammanin munafikai sun samu wani rabo al'ajil na gaugawa bi bayani anna zalika sababun fi azabihim fi dunya dan Allah ya nuna musu cewa menene sababi ne na azabar yi musu azaba a duniya larabawa suna cewa idza urifa sababu batal mi batal al'ajab in kaga ana mamaki in kaga ana mamakin abu ba san dalili ba da an san dalili an daina mamaki ba sani ko mafahimta ba to mumin dai in suka ga dukiyar suka ga wani abu tana yiwa a zahiri sai abin ya rude su ko ba haka nan bane to amma in an ka nuna wasu ai haƙiƙanin wannan abin azaba ce mi za su yi sai su guje ta yanzu kai na kana da bari ba ku misali ko in ba in ba ka mu misali eh sai ka ga wani mutum yana da biliyan daya ko mu ce miliyar ɗaya ga wanda yake jin faransai sai a ce to kaga miliyar ɗaya ai za su burge ka ko ba ka nan bane sai ka ce to gaskiya ina fata a ce ina da mi ina da wannan miliyar ɗaya sai a ce maka a'a Allah zai turo mai rashin lahiya wanda zai canye wannan biliyan ɗaya sai an yi neman taimako ma kuma ba zai samu lafiya ba amma sai a ce to kai Allah zai baka miliyan biyu a zahiri to yanzu cikin su wanne kake so kaga in baka san zahiri ba ni za ka ɗauka wancan da ka ɗauka to shi ne allah yana son ya nuna muna kamar zahirin abin da muke gani na kafirai kamar kafirai da munafukai kada ya ruɗe mu domin ba cikin ni'ima suke ba ba sani ko mun fahimta ba misali allah ya faɗi cewa ma mu gane abin da a tafiya ɗin dibo allah ya faɗi cewa suna ciyar da dukiya kaga wani musulmi talaka ne bai ciyar da dukiya kuma haka nan bane sai yana ganin ni daga aiki don allah to ai bai kamata a ce ina da abin da zan bayarwa ba kafiri ba ko ba ka bane to sai Allah ce wala yunfiquna illa wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala ba sa zo musalla sai face suna cikin suna cikin kasala kaga alama ce ta munafinci suna zo musalla ba a lokacin da kamata su zo mata ba ma'ana suna yin ta shi yasa Imam Suyuti da ya zo a cikin al-Iqlil fi istinbat at-tanzil yace wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala fihi al-hasu ala dukhul as-salati bi nishaq kamar nan Allah ya motsar da mutum ya kwadaitar da shi shiga cikin sallah cikin nishadi domin kafirai munafikai an ce suna shiga da kasala kenan ko kai ko bai cika shiga da kasala ba tun da kai ba munafiki bane wala yunfiqu da illa hum karihun yace wal infaqi kenan kiran wal in wal infaqi an qibi nafsi kuma ana son mutum ya ciyar da dukiyar shi Allah ya kwadaitar da mutum ya ciyar da dukiyar shi don Allah don ya ce wala yunfiquna illa wa hum karihun su kuma mun dai suna ciyarwa ne cikin jin dadin rai kamar da muka kawo wannan bayani to kenan kaga kada kuga suna sallah kada kuka suna ciyar da dukiya waɗannan abubuwan dukkan su ba dan Allah suke yi ba babu lada kuma azaba za a yi musu da waɗannan abubuwan idan ka samu wannan hankalinka bai kwanta ba hankalinka ya kwanta ba sai kuma fahimta ba dukiyar da Allah ba su azaba ce ba daɗi su ba ni'imtuwa suke yi da ita ba Allah ya ba mutum kuɗi amma bai iya sayan sutura mai kyau ya sa bai iya cin abinci bai iya taimaka ma matarsa bai iya taimaka ma ƴaƴansa bai iya amfanuwa da wannan dukiya da karan da yana kallon ta da a baka irin wannan dukiya da a baka wanda bata kai irin wannan dukiya ba amma zaka taka shaka yi ma iyalinka bukata da ƴaƴanka wacce ce kake so haka ai ƙara a baka da ƴan uwanka da su amfana da ita da addininka to shi yasa sai kan zahiri shi yasa kullum yana daga cikin abin da ke rudan mu al-mazahir da kuma al-bawatin da yawan dan adam zahiri yana rudin shi zahiri yana yawan rudin mu shi yasa ma turawa suke cewa turawan faransa la paris trump so da yawa kaga ganin abu kamar farko yana da kyau karshe ba mai kyau ba shi yasa in ba ana tafiya yau da gobe jibi da gatar ba a gane ba shi yasa dan fowon nayin kun san dan fowon nayin ko ha mun san dan fowon nayin ko eh me ya fowon nayin dan dan fara ko to ai dan fara sun mata da english ba fowon nayin ba shi four da english yana nufin cat four one kuma tana nufin eh shi ne one nine tana nufin nef four one nine cat some dis nef cat and nef mun fahimta to wani mutum ne wanda shahara da cin amana game da yadda suke ba da labarin shi to wannan lambar yana yawan amfani da ita saboda yawan yaudarar shi da cin amana shi wanda ita ce lamba ta yi an gane ko to ƙarshe duk wanda ya kawo hanyar shi sai a ce to shi ɗan wannan malam ban ne ba kai ga wancan uba ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko dan da yawan mutane ba su hankalta ma asirin wannan kalma to shi yasa suke amfani da zahiri suna amfani da ni da zahiri shi yasa za su sa riga mai kyau su sa agogo mai tsada su sa mota mai kyau su shiga wani gida mai kyau kaza kaza karshen ta gidan haya ne su tura haya ce ma kaza su je su tattaro duke mutane sai su yi gaba shi yasa in kana yawan ruduwa da zahiri to sai ka fada cikin rami ba sani ko mun fahimta ba to haka duniyar gaba ɗaya ita kanta in mun ka ɗauki zahirinta ai ba wani abu na ba in ka dibi duniyar gaba ɗaya kawata ta aka yi Allah ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala amma in ka tibi duniya mulkinta kudinta ilimin da akwai cikin duniya na kere-kere ko na addini don a ce an baka wani shugabanci ko kuma 'ya'ya masu yawa ko mata masu kyau ƙarshe duk yadda an kai an ƙare da wanda ya samu dukiyar da wanda bai samu dukiyar ba duk da cikin ƙasa za a koma sha'ir ya ce in an ka sa mutum mawadaci cikin ƙasa an kasa talaka cikin ƙasa ya za ya bambanta su ƙasida ce ya yi abu abdullahi al-ƙurtubi ba wancan ƙurtubi mai tafsiri na abin nan na jami'ul ahkam ƙasida tana ɗan tsawo bai tutuka ne masu yawa amma inda nake son in kawo inda ya ce ya ce idan aka samu mutane cikin kabari idan ka je an ka tono ma kabari yanzu wanzu ya ce to la'amru abihimu law absaruhum nan ya ce la'amru abihimu na rance da rayuwar babansu kuma abu da ce la'amru abika wasu ce wannan uslubi ne na rantsuwa akwai shi a musulunci wadansu malamai sun ce a can da suna amfani da shi amma an shafe shi kenan in ka ce la'amru sai in ka kaddara la wato rabbi amri abihim ina rantsuwa da ubangiji da halicci rayuwar babansu mahaifinsu kenan to almuhimmi ya ce la'amru abihim law absaruhum lama urifa al-ghaniyyu min al-faqir da an zo makabarta aka tone kabari yanzu a diba a gani a ce wanga mai kuɗi na a wanga kaya wanga mai kuɗi na wanga kabarin talaka na ana iya ganewa wala urifa al'abidu min al-mawali ba a yi bambanta kabarin al'abid bayi min al-mawali da masu gidajensu a ce a wanga mai gidan wani na wanga kuma talakan shi na an kamuda sai a bambanta wala urifa al'inasu min al-zukuri kuma ba a iya gane wanga kabarin mace na ko namiji a ce wani kashi a ce kai wanga kashin namiji na wanga kashin mace ne sai dai an yi wajen wani bincike ko wajen wani laborator ko ko an san dama wanga kabarin namiji ne ko na mace ne ولا من كان يلبس ثوب صوف من البدن المباشر بالحرير koko wanda ya kasance na sanya sufi ya an ce sufi kamar tuwahi na abin da na fata an gane koko walki mu ce walki misali min albadin mubashir bil hariri da jikin da ya kasance yana mubashara yana zozayya da alhariri ma'ana jikin mai kuɗi yace idza akala fara hadha wa hadha fama fadlul jalil al haqiri in ƙasa ta ci wannan ta ci wannan to ne bambancin wani da wani to kenan in kan dibi kanta duniya ita kanta rudi ne take yi to haka yan kun wannan rudi suke yi to haka munafikai rudan mutane suke yi haka turawa sai su nuna maka kamar wani jin daɗi suke suna da technology da wane ne da wane ne amma in ka dawo maka dibi rayuwarsu sai ka kawai rayuwar wahala ce babu gaskiya cikin ta namiji ya aure namiji yanzu ga kukunci hankali cikin wani abu ƙato tare da ƙatanya wato ƙatanya ta aure ƙatanya yanzu akwai wani jin daɗi cikin wannan ƙasashen luwaɗi da maɗigo me ya daɗi cikin shi an gina turai mun ji an gina turai wai da jinin wa an ka gina turai bayan an zo an karkashe mutane an ɗibe su da 'yan afirka da 'yan asiya da 'yan ina an je an kai su sun yi aiki sun gina turai bayan ana tsatsa arzikin afirka ana gina turai da shi bayan an ɗauki 'yan afirka sun je sun yi bauta sun yi musu noma sun yi musu kaza ba su biya su ba duk yanzu ana nan ma ana ta tattara dosiye-dosiye fayil-fayil na sai sun biya haƙƙin wannan kuma a ce an gina turai ginin ne an karanta turai ba wani gini da an karanta ba zalunci ne aka yi da haka kullum mu daina ruduwa da zahiri zahiri zahiri in kana amfani da zahiri to shi mugu kullum da zahiri yake yake kwaruwa ka da haka kada wannan ya rude ku fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kuma nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka hana malamai suka ce al'umma shi ce ake rufi domin shi wannan zahirin ba zai rude shi ba ina fata an fahimce ni da haka samun duniya ba shi ke nuna Allah yana kaunaka ba ina fata an fahimci ni dubi kissa ta karuwa da ta zo a cikin suratul qasas irin yadda waɗansu suna ganin zahirin rayuwar duniya suna son ta ƙarshe kuma sai suka kuma sun kace ashe Allah ya musu ni'ima da Allah ya su talaka ba su dukiyar da ta zan sanadiyar halaka su ba inna qaruna kana qawman min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا قول خسف بنا أو تكراء ويك أنه لا يفلح الكافرون waɗanda sun kai guri su samu wurin su sai dai suka dawo suka ce kai Allah ya mana ni'ima da ya bamu talakawa ashe can da suna ganin talauci matsala ne ashe dukiya idan ta shagaltar da kai ko ta saka girman kai ka ƙetare iyakokin Allah sharri ce gare ka mun fahimci wannan ko to dai Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suke cewa ba shi ake nufi ba al'ummar sa ake nufi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ko ba haka nan bane sannan kuma kada dukiyar dukiyar da ƴaƴansu wato su rude ka ayoyi da dama suna nuna an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna cewa al'ummar shi ake nufi domin shi ba zai rudu ba ba sai ku mun fahimta ba an gane ko walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum an gane ko sannan kuma can cikin taha yace wa amur ahlaka bis salati wa tufasbir ala ma yaqulun sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa dan ta dan haka kaga mulki kaga kaza kaka sa tsammani cikin jin dadi suke istidraji ne wala yahsabanna alladhina kafaru annam annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma su kara su kara sai sun cika sai Allah subhanahu wataala ya kama su gaba daya an gane ko to dan haka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah to nan sai Allah ya bayani wani Allah ya ce to kakkai mamaki sai ce to Allah kuma ai ni dan adam dole in yi mamaki to ga illat inna ma yuridu Allah Allah yana nufi ne an gane ko Allah yana nufin da wannan dukiya li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah shi musu azaba da wannan dukiya a rayuwar duniya da ƴaƴan su kenan ina fata an fahimce ni to nan sai mun yi hattara inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum allamu wadansu malamai suna iya ɗaukar ta nan suka cewa wato lamu ce ta an ma'ana an ce ya kamata a kawo sai aka shafe ta sai zaman to kenan ta zaman to masdariya an masdariya kina asalin shi inda ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya sai ce li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya an gane ko yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum kaga ya ce li yubayyana lakum kuma ce an yatuba alaykum suka ce to kenan an tana matsayin harafi ne wato wanda yake wato na masdariya ina fata an fahimta da haka kenan tana matsayin wato wannan zaka iska cikin alqur'ani alqur'ani yana amfani da wannan wurare daban-daban yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ko ba haka ba an yutfi'u cikin suratu tauba li yutfi'u cikin suratu wato as-saff ina fata an fahimci ni kenan wadansu sai suka tace cewa wato masdariya ce an gane ko to wadansu malamai sun tafi akan cewa ita an masdariya ce duk da yake ba a taba samun an ba a sa cikin huruful masdar ko kuma lamun a ce an sa ta cikin huruful masdariya amma wadansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi to haka ne suka tafi cewa kenan sai zamanto an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya shine matsayin maf'ulun bihi inna ma yuridu Allahu ta'dhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su amma waɗansu malamai suka tafi cewa a'a shi maf'ulun bihi an shahi shi amma ita ga lamun sai ta zamanto lamun ta'lili ta ba lamun masdariya bace kenan inna ma yuridu Allahu i'ta'ahum an gane ko Allah yana son ya basu dukiya wa mata'ahum an gane ko kuma Allah ya basu kawa kayan jin daɗi na rayuwar duniya li ajli an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya dan Allah ya azabtar da su yasa in ka ji an ce lamun shin lamun digga lamun ta'lili ta ko ko lamun masdariya ce kaga baka sani ba lamun tana akwai lamun daban-daban akwai la annafiya akwai la annahiya kai lamun kin ga lamun jarri kin da su kira lamun suka ce tana ɗaukan ma'ana kusan sun kai guda 30 a cikin yaren larabci wani sai ce to wanga magana ni ban taɓa jin ta ba ko ba ka da bane ka diba cikin wani littafi sunansa usul mafatih tafsir na ustadu Dr. Ahmad Sa'ad al-Khatib kadiba can cikin babul lam in kadiba zaka wannan bayani ba ni da kawo shi to kaga an ce harfiyar ko kuma ana 30 kai kuma biyu ka sani kuma ka bi babban matsayi ka ba ka kama kai kuwa ilimi a duniya Allah ya kyauta ina fata an fice ni to inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su da wannan a cikin rayuwar duniya to sai malamai suka yi magana guda biyu a nan ina fatan fici magana guda biyu domin nan inda an ka ce wato waɗansu malamai sun tafi cewa akwai at-taqdim wa ta'khir kun san cikin qur'ani akwai wani abu sai ka gane shi gaba sai a ce maka a'a ga na gaba ga na baya a zahiri shi da kake kallon shi ba haka yake ba wani kuma wannan ba shine asali ba dama ka'idar wanda ke gaba shi ke fara zuwa to amma akwai inda take canzawa shi yasa imam suyuti a cikin littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an yana da littafi al-itqan fi ulum al-qur'an sai ya kebe babi muqaddamul qur'an wa mu'akhkharu ka kai ka duba ciki zaka gani shi kuma wannan yana da muhimmanci saboda in ba haka nan ba lokaci sai ka fassara ba daidai ba ka je ka jawo matsala to menene ake son a ci sai malamai suka yi magana guda biyu waɗansu daga cikin sun kace akwai wato taqdim wa ta'khir shine inna ma yuridu Allah an gane ko li yu'adhibahum fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fi dunya kinan fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fi dunya kada ƴaƴansu da dukiyarsu su burge ka a duniya inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum shikenan biha Allah yana son ya azabtar da su ne da wannan kinan sai zama to a ina Allah zai azabtar da su a lahira sai zama to shi fi duniya yana da alaka ne da fala tu'jibka kenan fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fi dunya inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha ay fil akhirah wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wadansu malamai sun tafi akan haka waɗansu daga cikin malamai suka ce a aya a zahirin ta haka take tak fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinka dukiyoyinsu da ƴaƴansu su kabu su burge ka inna ma yuridu Allah Allah yana son li yu'adhibahum ya azabtar da su biha da wannan dukiya da ƴaƴa fi duni li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah shi musu azaba da wannan aran rayuwar duniya to ya Allah zai musu azaba da dukiya ya Allah zai musu azaba da ƴaƴa kaga wani fashin to ai abin ban mamaki ko ba haka nan bane a Allah zai azabtar da su ta fuskar za su sha wahala wajen neman ta kuma su saka ta ba cikin neman yardar Allah ba don Allah ya musu azaba da dukiya da ƴaƴa a duniya ba dole bane a maida su kamar wuta tunda wani abin da ke dubi to ai su ƴaƴa ba wuta bace ko ba haka nan bane dukiya ai ba wuta bace a a Allah zai azabtar da su a duniya ƴaƴan a kashe musu kuɗaɗe masu yawa kuma karshe su dawo su zama wani abu su bijire mu shi mutumin ‘ya'yan su zamanto dukiyar da aka tara suna neman su kashe wanda ya tara ta su mallake ta ko ba haka nan bane sannan ita dukiyar ta za a azaba ga mutum da dukiyar kowa yana kira fito shi ka san in kana da kuɗi to kullum sai ka riga kowa mutuwa matar ka jira ta kai in ka mutu ita za ta gado ɗiyan ka su ma jira su kai ka mutu yan har da yannan ka cewa shi kai to in yasa kai ni ma ina da ina da mai mulki kullum shi aka daraba mutuwa in yin mutu waiwa da hawa wuri shi ko sarki na kuma mulki irin wangana na duniya ina fata afinci duk in kana da matsayi duniya ko kana da kuɗi shi ke nan wake aka ganin kai za ka fara tafiya haka shekaru kullum iya wasu tunanin suka sai babansu ya rigai su mutuwa babu ɗan daga sa wasu tsammanin shi rigai baban shi yasa wannan ita ma ai azaba ce yana ga mutum da calculatrice yana cewa to mallam wai a kananan bangarin da shi an ce babu shi na da gida 25 gida 25 wancan wuri can akwai kare kaza to gidajen shi kaza sun ka kama can cikin ecobank an ce shi na da kuɗi kaza cikin sony bank kaza cikin banki kaza yana da kuɗi kaza to ya haɗa kiran kamar kaza da shi to dai mu yan ɗakin mu kaza ne mata kaza a gaba ba kenan mallan ya ce namiji na da kaza kaza kaza ni yanzu an ka buga gida kaza zan samu da kuɗi kaza lissafin bugi ke to kaga ai ga ana ce shi yasa su kafirai da muke ganin suna da dukiya ta ba azaba gare su yau in kun ka dibi yadda kasashen turawa suke yaƙi saboda fafutukar samun arziki bayan suna da arzikin sai mu gode ma Allah duk bugawar gada ake yi tsakanin manya-manyan fawa na duniya asalin shi duke duniya ce ta kai su da wannan wa bai mallake wuraren da akwai arziki zinariya mai kaza kaza duk inda kaji suna yaƙe-yaƙe kuma suna haddasa yaƙe-yaƙe sun san akwai arziki a wurin wani bai son wani ya mallaki wannan yankin duk shi ne su daina wasan hankalin mutane na fata hukunci to ai kaga azaba ce suna da arzikin amma kuma suna fitina saboda arzikin ƴaƴansu kuma ba alkhairi bane gare su musulmi ne dai ko a turai musulmi ne abba ya daukan mahaifin shi kashi ina mai zuwa da litrat gidan aji tsofaffi ƴaƴan da za a kashe musu makudan kuɗaɗe ƙarshe kuma su ɗauki uban su kai shi a ina a gidan aji tsofaffi azaba ce shi ya samu minnai Allah duke su sai sa mata albarka amma su dukiyar ta munafikai su ciyar ba don Allah ba suna basuwa suna ganin cilas ne wala yunfiquna illa wa hum karihun wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir azaba ce kana bada abin ka baka su su kuma kafirai ba wai ba sa so bane suna basuwa su ma ba cikin ba sa so ba amma ba sa son ne ya za su yi su mallaki musulunci su mallaki kasashen musulmai ai ta zuba investissement ai ta buɗe bankuna ai ta taimaka ma gwamnatoci da organization organization waɗanda za su yaƙi musulunci a fakaici ko a kai tsaye kuma ƙarshe kuma su yi asara innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun da haka wannan azaba ce ko ka ce an yi at-taqdim wa at-ta'khir ko baka ce ba duka ne za a musu azaba ina fata uku ce Allah zai musu azaba da dukiya a duniya kuma ya musu azaba da ita a lahira wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wujubuhum mudhrub Allah ya musu azaba da ƴaƴansu a duniya da lahira babu matsala ƴaƴan nasu su zamanto sanadiyyar bacin ransu da halakarsu kuma in sun shiga wuta da su da ƴaƴan duk a zo mutum yana ganin ƴaƴan shi suna konuwa da wuta shi na konuwa da wuta babu magani Allah ka yi musu ina fata afirci duk da kina iya cewa to ya shiga wuta shikenan kowa ta kare ta shiga to ana iya cewa su ƴaƴan su ba za a yi musu azaba da su a lahira ina fata afirci tun da lahira in an shiga cikin wuta kowa ta kare yake ko ba kana bane amma dai abin bakin ciki ne uba na wuta ɗa na wuta kuma abin farin ciki ne ɗa na aljanna li uba na aljanna ko ba kana bane Allah ya kyauta إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم سيرا يكن سوسو فتا أنغاليكو واتو الزهوق شيني أبين يا فتا شسا قريا دا غسكيا إن سونكا زو الله تي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا متوا لا تيكو أنت كو أنسو قريا با تكاي لاباري تو نن تزهق أنفسهم رايو كن سوسو فتا وهم كافرون سنا كافرين والعياذ بالله سي عذاب الدنيا دا عذاب الله سو حدي Allah ya musu azaba nan a nan duniya fil hayatid duniya wa tazhaqa anfusuhum sai rayukan su fita wa hum kafirun suna kafirai rayukan na fita ana cikin azaba babu hutu gare su wan nazi'ati gharqa walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adhab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون azabar duniya da ta lahira haka mutanen annabi nuhu Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu saboda laifin da suka yi an nutsar da su azaba ce kuma azaba ba fa udkhilu naran kai tsaye sun ka shiga wuta wannan nuna akwai azabar kabari don wannan ya nuna kace fa udkhilu naran kai tsaye sun ka shiga wuta azabar duniya ta yi ittisari da azabar lahira Allah kai mana tsari wa tazhaqa anfusuhum sai rayukan su su fita wa hum kafirun suna kafirai yan uwa akwai mas'ala guda da ya kamata mu kawo karkashin wannan abin nan idan ka diba a cikin wani littafi da ake kira at-ta'birul qur'ani ina yawan faɗa wani littafi da su gan shi ba wato ustad dr fadil salih samar ra'i tab'a tadar ibn kathir ka tana ita nake da ita tab'a tadar ibn kathir to idan ka duba a safha cikin abin da ake kira al-hashdul fanni ya keɓe wani babi sai sami suna al-hashdul fanni yana son ya bayyana maka in ka ga qur'ani ya kawo wasu ayoyi masu kama da juna to ka hada su kaga can me yasa aka kawo wannan nan ba a kawo wannan ba nan me yasa aka ƙara wannan nan me yasa ba a kawo wannan ba ina fata ana fahimta ta to a safha ta 313 sai kawo bayani yace Allah subhanahu wataala ya jiro wasu ayoyi masu kamanceceniya da juna to daga cikin su sai kawo wannan Allah ce fala tu'jibika amwaluhum ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون a wani wuri kuma nan aya ta 55 a aya ta 85 sai ce wala tu'jibka kaga nan bai kawo fa'u ba sai kawo wawu wala tu'jibka amwaluhum kuma bai ce wala auladuhum ba sai ce wa auladuhum a wagga aya inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum can kuma sai ce li yu'adhibahum a aya ta 55 fi dunya nan kuma sai ce fil hayati dunya sannan ya ce wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun to inda an ka samu bambancin nan menene hikimar da ta sa aka samu bambanci kaga wani zai ce kai an ce fa'un da wawan ai duk ma'anar su guda kuma auladuhum wala auladuhum ai duk abu guda da aliyu azibahum da an yi azibahum ai duk abu guda ko ba haka nan bane kike ne ce kai kuma mu lahiya ko wani ce kai tunda dai ba kahiri kace ba don Allah Allah ne ce haka nan mu ta tayya mun fahimta a in akwai hikima an kai bayani za a gane ai bayani ko ba haka ba in an kai bayani in akwai hikima sai a karɓa don shi kitabun uhkimat ayatuhu an kace bai yiwa kuma akwai hikima a ce an shafe wani abu babu hikimar da ta sa an ka shafe shi bai yiwa a ƙara wani abu cikin wata aya a ce babu hikimar da ta sa can ba a kawo shi wani an ka kawo shi dole akwai hikima sai dai in mun fahimta Allah ya gane da mun fa bi hawan ima in ba mu fahimta ba kuma mu tsaya mun san dai akwai hikima an gane ko to sai shi ya ce wa sababu zalika kaji ya ce sababin haka wallahu a'lam ya ce Allah shi ne mafi sani ina fata amsu ya ce siyakin aya ta farko wadda an ka ce falata ujibuka amwaluhum wala auladuhum ya ce ya tarifu an siyaki fil ayati thaniya siyakin su ya bambanta me yake nufi da siyaki yana nufin cewa ayoyin da sun ka gabaci waccan aya da waɗanda sun ka zo bayan shi ake kira siyaki in kalima ce siyakin kalmomin da sun ka gabaci wannan kalima da waɗanda suka yi suka zo bayan ta shi ake kira siyaki daga saƙa ya suku ne shine ya koro abu ya gaggabo shi kina ana duba shi gaba da baya da tsakiya ya ce to ita aya ta farko ta cikin suratu ta hamsin da biyar tunda cikin suratu tauba suke ya ce fi siyaƙil infaƙil amwali wal khitabu lil munafiqi ya ce na ana magana ne kan munafiƙai ina fata an fahimce ni domin ana zancen ciyar da dukiya ne قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يتتو وبعدها ومنهم من يلمزك في الصدقات كأجري أنزوز تشيني وبعدها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم shi yasa sun mawajjah da khitabu ila rasul qa'ilan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum yace to fi hini anna siyaq mukhtalifun fil ayati al-ukhra ita ko aya waccan to siyakin ta ya bambanta da ta wannan don qala ta'ala fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marratin faq'udu ma'al khalifin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum inma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya yace siyakin aya ta farko cikin ciyar da dukiya ne ya ce to siyasa sai ya kawo lamun ya karfafa magana fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace shi ko siyaki na biyu sai bai kawo ta ba bai kawo la ba domin domin nan ba a bukatar sai an kawo wato taukiji can ana zancen ciyarwa ne karara ko ba ka dan bane kina da bukatar ai ta'kidi na biyu magana in ta zo nan tun da zancin ciyarwa ne kuma mutane suna tunanin cewa wannan abin zai amfane su sai an ka nuna wannan abin kwata-kwata ba zai amfane su ba to tun da bayanin ya gabata yanzu ba a bukata sai an sake kawo wannan lamukin a aya ta biyu ba a bukata sai an kawo lamu din a ce wala auladuhu kuma siyakin wancan na ciyarwa ne wanda kuma siyakin mutuwa su ne ake zance ina fata ana fahimta ta ina fata an fice ni to saboda magana ta yi nisa an gane ko shi yasa sai ba a kawo wato abin nan ba yake cewa sannan kuma nan da su yake dukiya an gane ko dukiya in ana ciyar da ita za a amfana da ita ai abu ne na jin daɗi mun san yau mai dukiya shi ke iya sayan kaya na marmari shi ke iya sayan abinci mai kyau sutura mai kyau kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ba haka nan bane to nan da Allah ya fahimci ana zancen jin daɗin rayuwa duniya ne sai an ka kawo mu sai an ka kawo lamu fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum an gane ko amma can da yace fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum saboda nan ana zancen ma har an yi zancen mutuwa to shi ko an yi zancen mutuwa akwai zancen amfanuwa da dukiya babu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ina fata an fahimci ni to amma can da yake nan aya ta 85 ana zancen jihadi ne shi yasa ba a bukata a ce fil hayatin duniya saboda can ana zancen kuna gani suna amfanuwa da dukiya wannan bai tada muku da hankali nan ko ana zancen ma in sun mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan yace to ba a bukata sai an kawo hayatin duniya saboda bi saboda ana zancen jihadi da shi kuma jihadi ba zancen rayuwa shi kai ba zancen ni in Allah ya kakkare shi shikenan ba sai ya dawo ba ina fata an fahimce ni to malam yace to wannan shi ne addalilin da yasa can an kashe shafi sauran kalmomi nan ba a shafe wato sauran kalmomi ba ina fata an fahimce da haka dai sai ayi hattara mutane suna iya ganin su yaki ya zama to ɗaya ko ba ɗaya kuma ba dole bane sai ka karɓi ijtihadin da ya nuna maka dai ga irin dalilan da suka sa dan an kai ta'kidi da wannan ba ai ta'kidi da wannan yace irin wannan aya kuma zaka duba akwai inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun da cikin suratul anbiya da ta cikin suratul mu'minun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun malami ne professor ne dan kasar iraki ne ustad dr fadil samar ra'i professor ne dan kasar ina dan kasar iraki yayi karatu har yanzu doctor ya karanta larabci bai da akwai Allah ba mulhid ne kwata-kwata dibi balarabe a ƙasar iraki ya karanta larabci ga shi yana jin ana karanta alkur'ani har ya samu dakta bai da akwai allah rannan shi na karanta wata aya cikin suratul baqara yana ba da labarin musulunta shi inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada allah bi hadha mathala يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ita asrabi ya musulunta da ya karanci larabcinta yadda bi balaga dake cikin ta dan nan wannan ya ja shi cewa lalle tabbas da annabi ya faɗin wannan magana akwai Allah to daga nan ya koma bincike shi akan balaga ta alqur'ani to kuna ganin yana da littattafai da dama ina ganin ya koma a kasar Dubai da zama kasar Dubai can ya koma da zama yana da littafi at-ta'birul qur'ani yana da balagatul kalima fi at-ta'biril qur'ani sannan yana da masatun bayaniya wanda asalin shi darussa ne da yake yi a gidan rediyo aka hahada sannan yana da ma'anin nahau na ɗai ma'anin nahau na biyu ma'anin nahau na uku ma'anin nahau na hudu dukka tattara su ka ga balaga ta alkur'ani ɗaya ne daga cikin malaman balaga ta alkur'ani ba shi kaɗai ba ne ina fata an finci a cikin dai mu'asirin da ya samu wanda ya tattauna akan balaga ta alkur'ani yana daga cikin na gaba gaba da shi da ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanbih da haka imani bai wace ta Allah Allah ya kyauta Allah mun ga aya ta ja bayani bari amma mu je aya ta gaba yahlifuna billah
wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun
Allah ya ce wa yahlifuna billah suna rantsuwa da Allah su munafiqai innahum laminkum in ka diba cikin jalali ne ce ai mu'minuna suna nufin cewa su mu'minai ne an gane ko domin ba wai kawai minkum ba suna cikin ku akwai bambancin suna cikin ku da suna tare da ku akwai bambancin ina tare da kai da jikina akwai bambancin ina tare da kai da zuciyata ba sai ko mun fahimta ba akwai wani yana tare da kai an gane ko shi na cikin ku amma ba naku bane munafiki ne dan leken asiri ne akwai wani yana tare da kai ta fuskar jiki amma zuciyar shi ba ta tare da kai kenan yana gaban ka ne kuna kallon juna huwa amamaka wa laysa ma'aka bal huwa alayka kamar munafiki kenan ina fata an fahimce ni sai ya zama to sadiquka amama wajhik an gane ko sannan kuma saifun alayka ba'da ba'da shirafik shi yasa kullun sai ka gane bambancin nan minkum ba ana nufin ba sa cikin ku ba ta fuskar suna da kasancewar jikin su Mm, nan suna tare da ku ina fata an fahimci don Allah ya ce wa inna minkum laman la yubdi anna suna daga cikin ku ta fuskar jiki ba wai nufin ba cikin ku suke ba a'a nan ana nufin su suna nufin su mu'minnai ne domin ma'iyyar da ake bukata al-ma'iyyal ma'anawiyyal imaniyya ta imani ita ce ake bukata dan mutum na gaban ka bai kamar ka bi an kai ko ba ta kace ba ta kaunar ka ana nan dai zaune da illa akwai abin da take jira in baka yi wata kari da kai ko ba ka dan bari wanda yake wato wani yana can wata ƙasa amma yana ƙaunarka amma jikin shi bai tare da kai wani kuma yana kusa da kai ko yana kusa da gidanka ko yana cikin gidanka ba amma yana jiran sa'ad da zai samu ya samu ya hallaka ka kaga ai ba dai suke ba shi yasa sha'ir da ya balaguro yayi tafiya ya bar garin su sai ya ma ƴan uwan shi wani waƙe yace jismi ma'i ghayra anna ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi waqani فليعجب الناس مني أن لي بدنا بلا روح ولي روح بلا بدن yace jismi ma'i jikina yana tare da ni gangar jikina tana tare da ni ghaira annar ruha indakum yace ya ku mutanen kasata ko yankina ko garin ruhi na can tare da ku tunda dan adam ai da jiki da ruhi ne ko to jikin annan ruhi na can shi yasa mutum yana da ruhin gaina tunanin wani wuri fal jismu fi ghurbatin jiki yace yayi balaguro yana cikin bakunta ko war ruhu fi watani yace amma kuma raina yana can a kasata yace to fal ya'jabin nasu minni mutane kuma mamakin wani dan adam annali badanan bila ruhi ina da jikin da bai tare da rai wali ruhun bila badani sannan kuma ina da ruhin da bai tare da wato jiki ma'ana kenan kamar raina da jikina so da raba ai alhali ko tare suke ko ba kana bane to lokacin da kake wani wuri kana tunanin wani wuri jikin ne annan amma ruhin yana ina yana can ba sani ko mun fahimta ba to su wa yahlifuna billahi innahum la minkum kamar da mutane ce ai mu'minu suna cewa su mu'mine ne amma su ba mu'mine bane Allah ce wa ma hum minkum su ba mu'mine bane don mi don bu su yadda da abin da suka faɗa ba an gane ko ba tare da ku suke ba duk da yake Allah ya ce wa inna minkum laman la yubatti anna na faɗi wannan a cikin suratul nisa ko daga cikin ku akwai wanda yake tafiya ya jaddan ja da baya to nan Allah ya ce kuma minkum suke nan yana nufin can minkum jismiyya nan ku da cewa mahun minkum ai su ba mumin ne bane mahun minkum fil iman ba su tare da ku a cikin imani an gane ko walakin nahum sai dai su yasa suke rantsuwa qaumun mutane na yafraquna nan yafraquna ana nufin yakhafuna suna jin tsoro ba wancan faraka bane an gane ko nan faraka akwai faraka na rarrabe abu ko ba ka dan bane ko farraka ya rarrabe abu ko ba ka dan bane ana cewa farraka ana cewa farraka rarrabe abu a yayyanka shi ko ko ayi bayanin sa dalla dalla wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila to nan yafraquna wanda fi'ili na faraka ne yafraqu shine ya ji tsoro kaga dai yazo sai ce walakin wa maqamun yafraqun su mutane ne suna rarraba a ce baka rarraba ake zanci sai akai karatu dibo ga shirin bijirar ne ce ya kafu na ai suna jin tsoron an taƙala'u bihimul mushrikina an gane ko fa ya halifu na taƙiyyata kenan fa ya kafu na suna jin tsoron an taf'alu bihim ya ce ko aikata da su kal mushriki na irin abin da kun ka aikata ba mushrikai tunda in ya bayyana su kafirai ne me ya saura sai a yaƙe su fa ya halifu na sai su yi rantsuwa taƙiyyata an gane ko dan neman kare kansu kaga ashe Allah bai da daraja a wajensu amma tun da kai ka yarda da Allah sai su rance maka da Allah don saboda su samu su tsira tir da irin wanga turashi kuma ko cikin musulmi akwai irin wanga kaga mutum na rantsuwa da Allah don ya samu duniya kawai ya kama ko ya rade ga addini don ya samu duniya ya samu duniya da nan ya juya cikin shi abin da ya dauki Allah kayan kasuwanci abin da ya dauki Qur'ani kayan kasuwanci abin da ya dauki addini hanyoyin cimma burin shi na duniya lahira duk wanda ta kasance ta kasance kaji Allah ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun tsoro ne wani wuri Allah ce ya halifuna billahi lakum li yurdukum don su samu yardarku ya za a ce ka rance ma bawa don ka samu yarda ta kuma ka jawo hushin Allah hariri ya ce fa'agbal wara man ashaƙal maula wa ardal abid mafi wauta daga cikin bayi wanda ya fusatar da Allah sannan kuma ya buƙatar bayi mi ta kabila ɗabi'a ce ta shaidan munafikai suna yin wannan shaidan yana yin wannan na fata an fice ni me yace ma annabi adamu ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فضلهما في غرور shi yasa in ka gane katon kaddara zai yaudare ka ko ya rantsuwa da Allah in ka san ba gaskiya bane ka dauki dukiya ka bashi don makareci ne wanda bai jin tsoron Allah ta kuma shikenan kuma an gane ƙarya ce yake yi dama ya gitta Allah ne shi kuma a gitta Allah don ayi banna ko ko dan ka ayi aikin alkhairi Allah ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kak ku gitta Allah ku yi rantsuwa kenan Allah tabarru ku ce ba za ku yi aikin alkhairi ba an tabarru kenan an shafe lamu shi kenan suka ce wallahi wallahi wallahi ba zan taimaka ma babana ba in wannan ganin tsawon duniya ba za ka taimaka ma banka ba Allah shi wajen ta baka taimaka mishi dan me za ka rantsuwa ka ce ba za ka yi aikin alkhairi ba Allah bai da wannan ba to su munafikai kullun haka suke shi yasa Allah bai bar su su ci gaba da rantsuwa suna yin rantsuwa yafraquna don suna jin tsoro ailil faraki don tsoro ne su yin wannan rantsuwa yahlifuna billahi lakum liyurdukum don su samu yardarku me yasa suke neman yardarku saboda tsoron ka ku hallaka su suna tsoron dan adam ba sa tsoron Allah Allah kai wani tsalle irin wannan wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun kiyama ba haka za su tashi sai su rikice saboda bakin da ya saba ƙarya shikenan dama ko a tuba a bari ko a yi wata ƙarya shi ƙarya da kayan mutum ƙarya ko ka tuba ko ka cika alƙawari ko ka bayyana cewa abin nan baka iya shi ka dawo ka faɗi gaskiya ko ka ci gaba da ƙarya sai ka koma ga Allah zo ina baka kaza ka zo baka bashi ba gobe karfe kaza in zo sai ka ce a abin nan ana jira ana jira ana jira ana jira ana jira ana nina aka jira in kai mu mutum ƙarya gobe kuma shi yasa yanzu mutane da ake cewa manya kuke ji ana ta zage-zage saboda mutum ne duk wanda ya zo sai ya mai alƙawari ya yi ma mutum dubu alƙawari kuma wanda zai cika amma abin da zai kare kare da insha Allah shi yasa kana ta ganin kana da kima kiman nan da kake nema da kake son kamar kai taimaka mutane alƙawari kace zaka yi zaka yi baka yi ba duk Allah ya zubar maka da kima da zaka ce wane babu abin nan ban da shi in Allah ya hore min zai ba amma Allah ya labar da shi shikenan ba ba ganin bane amma ba su sai su ji a za a yi muku za a yi muku za a yi muku yasa daga nan wannan abin sai ya shiga cikin mutane masu kuɗi suka fada cikin wannan yan siyasa suka fada cikin wannan mallamai ba sun fada cikin irin wannan illa man rahimallah musamman waɗanda ke alaka da irin waɗansu mashari'a haka ga irin na proje proje sai ka iske mutum an ba shi biro mallami shi na zamani kullum shi na tashin mutane za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza an zubar masa da kima cewa al'umma bai da labari ya ce za a yi abu dubu ba a yi guda ba to idan har yana da yanzu kan shahaba kan kalahi aikin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda nika yi shi nika yi wanda ban iya ban iya girman da kake nema Allah ne ke bada girma ba sai na ma kada samu girma ba amma ina to kaga haka munafikai sai Allah ya bar su su ci gaba da rantsuwa har kiyama sai sun yi ma Allah wannan ba nan duniya sun yi ba to har can sa tsammani suka sai sun kiya yawma yab'athuhum Allahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala illahum mulkadun to inda mutumin da ya ba Allah ƙarya bai ba bai ma ƙarya duniya hadda Allah sai shi mai ƙarya wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen Allah ce unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah kai mun sani walakin lahum qaumun yafraqun su mutane ne masu jin tsoro Allah ramadu lokaci ya fara tafiya وكانت آية تقبع لو يجدون ملجأ
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا لولوا إليه وهم يجمحون إن كتب cikin jalalin ya ce lau ya ji duna malja'an da suna samun wurin fakewa daggala ja'ani sai a ce malja maf'al wurin da za su abin ga laja a yalja kenan ya samu wurin da ya faki da shi shine malja la malja'a wala manja minka illa ilaika amma inda za mu yi fassara ta malaman zauri sai su ce lau yajiduna malja'an da sun samu maƙyagyauta domin su laja'a suna fassara shi da ƙyagyauta kaga ba kowa da shirin wannan fassara ba ko ba ka da bane to lau ya jibuna malja'an da sun samu mafaka yalji'una ilaihi ko makyakyauta wanda za su koma zuwa gare ta aw magharatin magharat jam'i ne wato na abin nan saradib saradib kamar su ne sirdab shine hanya cikin ƙasa an gane ko sirdab kamar a ce an yi hanya cikin ƙasa da ake tafiya sojoji suna da irin waɗannan hanyoyi saboda kai hari waɗansu ƙasashe irin jirage na ruwa na duniya yanzu da jiragen ƙasa na duniya waɗanda ke bi ƙarƙashin teku da ƙarƙashin ƙasa suna tafiya to shi ake kira sirdab to saradib yan shi'a kuma sun ce akwai mahadina su shi na cikin sirda yana nan mahadi zai bayyana dama mahadi dai tabbas zai bayyana tun maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma su nasu sun ce an aihe shi da shekara hijira tana da shekara 312 ya bace to har yanzu shi na nan sun ka ce ramin da zai fita shi na can ƙasar iran kullum ana kai doki ana kai mai tsaron rami da takobi kun san kome yasa eh wai dokin da ake kai saboda lokacin da mahadin zai bayyana duk wata na'ura za ta daina aiki kinan sai an kai mai doki in dokin ya mutu sai a canza wani doki in mutumin mai fako ya mutu a canza wani a kawo takobi a aji don da ya bayyana shi kenan ya mulakul arda adalan kama muli atijura zai cika kasa da adalci kamar da an ka cika ta da zalunci to mahadini nasu sun ce an ahe shi shi na dan fiye da shekara dubu yana da amma ya bace kuma wallahi suna imani da akida Allah ya kyauta to shine da yace saradib da sun samu malja'an wurin da za su koyi au magharatin ko ko wurin da wato hanya ta ƙasa aw muddakhalan ko ko muddakhal wurin shiga mawdi'an yadkhulunahu lawallaw ilayhi da sun yi gaugawa zuwa gare shi wa hum yajma'un suna gaugawa ay wato yusri'una suna gaugawa fi dukhulihi a wajen shiga walin sirafi ankum su juya kai ko su juya baya su barku isra'an gaugawa la yarudduhu shay'an babu abinda da mai dosu kalfarasil jamuh kamar alfaras doki aljamuhu mai taurin kai wanda in ya saka ba iya juyo da shi to shi ne an ka ce walakin nahum wato lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun wannan shine abin da mai jalali ne ya kawo amma in muka duba ibnu ashur mai hadin alaka tsakanin ayoyi yace bayani ne li jumlati walakin nahum qaumun yafraqun Allah ya nuna su mutane ne masu mi masu tsoro to ga misali bari dan baka bayani irin tsoron su law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun misali ko kun fahimta ba ka ku ga wannan shine bayani ne da an ka nuna suna jin tsoro to ga irin nau'i irin yadda tsoron su ya kai ga irin matsayin tsoron su law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun da sun samu wannan da sun sa kai ina fata an fahimce to idan muka duba a cikin abin da ya shafi lura da kira'at da suke karkashin wannan aya saboda wani lokacin kira'at kan sai su zo a zo a samu wato canji lau ya jiduna malja'an da sun samu mafaka shine malja wurin da ya kamata su je su tsere dama na faɗi wannan au magharatin ko ko sun ka samu maghara wato wurin da daga algharu ne kamar wurin da akwai ɗan rami inda za a shiga a ɓuyi an gane ko lawallau ilaihi to da sun shi a au dakhalan afwan an gane ko an muddakhalan ko ko da sun samu wurin da za su shiga domin qira'a magharatin ita ce qira'a ta jamhu ita ce qira'a mutawatira amma an samu qira'a wato aw mugharatin an gane ko kenan da sun samu mugharat da an ce mugharat ai babu matsala wato kamar fi'ili ne wanda yana daukar ruba'i daga aghara ne bi ma'ana ghara in an ce ghara asalin shi abu ya faki an gane ko kul ara'aytum in asbaha ma'ukum khawran duk abin da dai akwai rami a cikin shi ana iya koyewa to kuma lokacin ana cewa a gara da gara kuma arshe dai ni shasa wannan qira'a ta zo aw mugharatin aw mudakhalan to nan sai zaman muna da qira'o'i daban-daban wani qira'ar da ya sani aw mudakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun ko ba haka nan bane to amma idan muka duba qira'o'i ma mutawatirai ma ba guda a wannan wuri ba مدخلا ita ce qira'a ta jamhur madkhalan ita ce qira'a ta yaqub da an ce madkhalan da sun samu wurin shiga daga dakhala yadkhulu ne shine madkhal an gane ko shi yasa zaku ga littattafan da ake yi don neman wani ilimi sai a ce al-madkhal fi ilmi al-hadith al-madkhal kama al-bidaya wurin da zaka shiga fara gane inda ilimi ya faɗi sama gaba to amma an ka ce aw mudakhalan shine abin da jamhuri sun ka karanta da shi to waɗannan sune qira'o'i mutawatirai duk da yake shi mudakhalan asalin shi mutadakhal domin ta'un ce ta yi kamami tana kusan dalu marakon a ce mutadakhal sai an ka ce au muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun da sun samu wurin da za su shiga shine abin da ake son a ce asirin shi mutadakhal ne da sun samu wurin da za su wato abin nan za su shiga su tsira su samu wurin da za su samu da sun samu sun kai sun biya bukatarsu ina fata an fince to sannan kuma malamai sai suka ce na farko sai Allah ya faɗi malja in an ce almalja'u wurin da mutum zai samun mafaka shine a ammu ko ba haka nan bane sannan kuma alau yajinu malja'an aw magharatin thumma dhakara alghayran alghayran kama ana nufin jam'i ne na algha kenan wato kogo ko inda sun samu kogo an gane ko shi ko kogo ana ɓoyewa ne a cikin mi yuktafa fi ha fi a alal amakin wa fil jibal kogo ana samun shi ne a can saman kololo wani babban dutsi ko babban wani icce ko ko saman wani wuri ina fata an fice ni sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi al-amakin allati yukhtafa fiha fil amakin safila wa hiya as-surub abubuwan da ake koyewa as-surub a can cikin karkashin kasa wa hiya allati abbara biha bil muntakha ina fata an fice ni to kaka yaya ne ake nufi me ake nufi sai Allah ce za su samu mafaka mafaka ko ta zamanto sama ko ta zamanto mi ƙasa to haka Allah ya faɗi su law yajiduna malja'an malja'an shine a amu aw magharatin maghara ko go sama yake aw mudakhalan ko kurin da su cikin ƙasa lawallau ilayhi wa hum yajmahun zakara al'am thumma zakara wa bi thumma fassala qur'an ya nuna al'ada wani lokacin ya faɗi wato khas sannan ya kawo am wani lokacin ya faɗi am sannan ya kawo khas balaga ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku da kun ka imani ku yi ku yi ruku'i wasu judu ku yi sujada wa abudu rabbakum kuma wutan ubangijin to shi da ruku'i sujada ba ce ba da suke ba a ana ana sanar maka muhimmancin su ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun karshen suratul hajj kaga sai da aka kawo ruku'i da sujada sannan aka kawo ibada to ai ibada duk wanda cikin ibada suke amma muhimmancin su ake son a nuna maka nan kuma sai kawo almalja'u mafaka mafaka tana idan tuwa a sama ko a ƙasa ya kawo am sannan sai fassala ta nuna maka ko ta sama ko ta ƙasa duk inda sun ka samu za su tsere shi balaga ta alqur'ani ke uslubi ya kawo am ya kawo khas wani lokaci ya kawo khas ya kawo am ina fata an fice tanazzalu almalaikatu satimi war ruhu fiha malaiku suna sauka da ruhu malaika jibril shi malaika jibril ba malaiki bane kaga ya kawo amsa ne kawo fasa don ya nuna maka tashrifin wato shi wannan mala'ikin lalle mala'iki ne amma ba ɗaya da sauran mala'iku yake in baka gane wanda suka ce to ai ce wai mala'ikatu mala'iku wa ruhu kuma da ruhu to shi mala'ika jiru shi ma ruhi na shi ma cikin mala'iku yake Allah ya kyauta an gane ko to almuhimmu sun kace au magharatin almagharatu min qablihim hablun mugha wato wato habli an ce hablu an sai ya samu asiri daga wato igiya mugharin ay muhkam muhkamul fatli wanda an daura ta da kyau to tun da tana da ƙarfi sannan sai a yi amfani da ita al'amrul muhkam al-mubram duk abinda an tantance shi da kyau sai a kira shi al-mugha an gane ko kenan da sun samu abinda ake nufi inda za a taimake su ko sun samu waɗansu abubuwa waɗanda suke da alaka da gyara al'amarin su ba sai sun tafi tare da ku ba da sun je sun nemi wannan mafaka su sun bar ku dan dama addinin suna yin shi ne ya kama musu cilas Allah kai mana tsaki ina fata an fice da Allah makaranta aya ta karshe lokaci ya matsu wa minhum man yalmizuka
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إذا هم يسخطون in ka diba cikin jalalin ya ce wa minhum daga cikinsu man yalmizuka ay yu'ibuka akwai wanda zai aibanta ka an gane ko shine yalmizuka ya'ibuka zai aibanta ka kenan ana magana da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma imam yaqub ya karanta wa minhum man yalmuzuka yalmuzuka yalmuzu sai da to fi'ilin yana da babi biyu a kenan ana cewa lamaza yalmizu kuma ana cewa lamaza yalmuzu an gane ko shine aibanta ka fi sadaqat a cikin mi a cikin al'amarin sadaqa yace fi qasami sadaqat in za ka rarraba sadaqa an gane ko cikin munafikai kina ake rufi suke da irin wannan lamaza shine ya aibanta shi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman an gane ko yace fa in utu min haradu in an dan musu cikin sadaqa radu sai su yarda asalin shi inji malaman sarfu radiyuni domin radiya ake cewa sai a shahe wato fa'ul lamul fi'ili asalin shi radu radiyu amma an shahe ya kun kenan fa'u zai koma lamun ta fita in ji malam masurfu fa in utu minha in an basu daga sadaka radu sai su ce wannan addini na gaskiya ne wa in lam yu'tu minha in ba a basu ba idahum yaskhatun sai su yi fushi su ce wannan addini ba addinin gaskiya ba ne da ba haka mutane suke wani kullum in ba shi zaka ba to ba kai alheri ba wani duk yadda za ka yin aikin da zai kai jama'a gaba in dai shi ba shi kabba ba to abin bai yi shi yasa afirka babu zancen mu ci gaba duk shugaban da ba kuɗi ya rarraba mutane bai baka kasa addinin sai ka ce bai aiki ba ko da ya gina hospital ɗari har garin ku kun samu biyar daga jace kai wannan mai aikin kun ba wai shi da an aiki shi ne a bashi nashi in yasa aljihu in yaso ma a kashe kowa ya afirka ba ta ci gaba yan uwa musulmi lokaci ya matso wannan aya kuma tana da bayani ita ma karkashin ta kwarai da gaske kuma tana da alaka da tantance mutane na gari da ba na gari ba da irin abubuwan da za su kai kasashe gaba dole za mu yi hakuri insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mu da rai wato waɗanda ayoyi na tai suna ɗauke da bayani mai dan tsawo amma insha Allah ta'ala mun san dai Allah zai taimake mu mu gabatar da bayani da izinin Allah nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tolili Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته